Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna ranar Juma'a 26 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiya Sheikh Salihu Musa malami da ke nan tudun nufawa Kaduna muna cikin suratul fatihi za mu tashi aya ta hudu malam Sani Musa malami shi zai ja baki Sheikh Khadru Abdullahi Maraya shine wanda zai mana fassara akramukumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا رسول الله Allahn da ya ce zai baka babban nasara zai baka fatahi a Udebiya bayan an yi abin da aka yi kana komawa madina a kan hanya cikin dare ya gaya maka wannan ya ce ina fatahana laka fatahan mubina wato lallai za mu yi maka buɗi-buɗi wanda yake bayyananne ya kawo shi da madi kamar yadda muka faɗa a baya amma yana nufin a nan gaba ne wato ya kawo shi da madi cewa lalle mun yi maka fatahi maimakon lalle za mu yi maka fatahi tunda fatahin a gaba ne amma ya kawo haka ne saboda tabbacin cewa haka zai faru to ubangiji din nan da ya maka wannan fatahi wallazi anzala sakinata shine wanda ya saukar da nutsuwa shine wanda ya samar da nutsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan mu'minai a ina Allah ya sa nutsuwa a cikin zukatan mu'minai shine a Hudaybiya kamar yadda muka ji manzo Allah tsira da min Allah su tabbata a gare shi ya gaya wa sahabbai saboda mafarki da ya ya ga kansa da sahabbai suna ɗawafin ɗakin Allah wasu har sun yi saisaye wasu sun yi aski ya fito daga madina ya zo zulhulaifa shi da sahabbai suka yi harama da umara amma abin bai yi ba ya rage kilomita goma sha hudu ya shiga garin maka wato a hudaybiya ya tsaya mushrikai suka hana shi shiga garin maka shi kuma ya yarda saboda koya mana wani ilimi saboda ya koya mana wani hukunci na shari'a saboda kuma ya nuna mana cewa lalle abinda Allah ya so shine yake tabbata to wannan abu da ya faru na rashin yin umara a wannan shekara hijira na da shekara shida ya sa hankalin sahabbai ya tashi sannan ana cikin haka sun samu labarin cewa ba za su yi umara ba kamar yadda aka gaya musu a wannan shekara kan ba magana umara sannan manzala ya aiki sayyidina usman radiyallahu anhu maka ya gaya wa ƙurashawa cewa manzon Allah ba ya zo ba ne ya yaƙe su ya zo ne ya ziyarci ɗakin Allah ya zo ne ya nuna alfarma ga ɗakin Allah amma ba ya zo ba ne ya yaƙe su suka kama sayyidina usman kwana uku suka hana sayyidina usman dawowa daga baya jita-jita ta watsu cewa an kashe sayyidina Usman sai manzala ya ce a yi mushi mubaya'a domin a fanso jinin sayyidina Usman a yi mai mubaya'a akan za a yaƙi kafirai za a yaƙi ƙurashawan maka ma'ana a yi mai mubaya'a akan ba za a gudu ba a yi mai mubaya'a akan ko dai shahada ko fatahi to sahabbai suka yi wannan to hankali ya tashi sosai to amma Allah ya sanya wa sahabbai nutsuwa Allah shine wanda ya sanya wa sahabbai nutsuwa wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ubangiji wanda ya maka fatahin nan wanda ya gafarta maka wajen kaddarawa da a ce ka taɓa yin wani laifi ma ya yafe maka balle ba ka taɓa ma tunanin ka yi laifi ba wajen kaddarawa da a ce za ka yi laifi nan gaba ya yafe maka ballantana ba ka taɓa yin tunanin za ka yi laifi ba ya cika ni'imarsa a gare ka ya tabbatar da kai akan shirya ta hanya madaidaiciya ɗin nan to kuma shi ne wanda ya samar da nutsuwa ya saukar da nutsuwa ya halicci nutsuwa a zuciyoyin muminai ya sa musu wannan nutsuwa ne liyazdadu imanan domin su ƙara imani ma'a imanihim akan imanin da suke da shi a da kafin hudaybiya suna da imanin cewa Allah ɗaya ne kafin sulhun hudaybiya suna da imanin cewa Allah yana da mala'iku kuma sun yarda da su kafin sulhun hudaybiya sun yarda cewa Allah yana da annabawa sun yi imani da su kafin sulhun hudaybiya sun yarda cewa Allah yana da littattafai sun yi imani da su kuma kafin sulhun hudaybiya sun yarda cewa kaddara alheri da sharri daga Allah ne kuma sun yarda da tashin alkiyama to yanzu da aka yi wannan abu na hudebiya hankalinsu ya kamata a ce bayan ya tashi bai dawo ba amma shekaru shida ba su ga ka'aba ba ba su yi ɗawafi a ɗakin Allah na ka'aba ba yau gashi sun zo ya rage musu kilomita sha hudu su shiga maka su yi ɗawafi ma'ana su yi umara kafirai sun hana su amma gashi Allah ya kwantar musu da hankali an ce maimakon umara yanzu yaƙi ma za a je a yi da mushrikai Allah ya kwantar musu da hankali to wannan kwantar musu da hankali da Allah ya ƙara sa musu nutsuwa to ya ƙara musu imani saboda haka hudabiya ta zame musu alheri ta zamewa muminai alheri domin me sun ƙara imani lizdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi rindinar samai da rindinar ƙasa ta Allah ce in ya ga dama sai ya taimaki addinin shi da rundunonin shi na sama da rundunonin shi na ƙasa a maimakon ku mutane saboda haka cewa da aka yi aje ai wa ma'aiki mubaya'a a yaƙi mushrikai a nemo fansa akan jinin sayyidina Usman kafin al'amari ya bayyana cewa ba a kashe shi ba to wannan jihadi da Allah yake cewa ku yi dinnan amfanin naku ne shi in ya ga dama sai ya taimaki addinin nashi da wasu rundunoni ba ku ba in ya ga dama sai ya amfani da rundunar sama ya taimaki addininsa ba ku ba sai ya amfani da mala'iku in Allah ya ga dama sai ya sassako da mala'iku tsantsa ba tare da haɗin gwiwa da mutane ba muminai su yaƙi kafirai su taimaki annabi su taimaki addinin Allah in Allah ya ga dama sannan yana da runduna aljanu in ya ga dama sai ya yi amfani da aljanu ya yaƙi kafirai ya taimaki annabi ya taimaki addininsa sannan in ya ga dama kuma zai iya halitta wasu mutane ba ku bai canza ku ya kawo wasu mutane su ma ya amfani da su ya yaƙi kafirai ya tabbatar da addininsa kuma ya taimaki annabi nan kuma rundunar ƙasa idan ya ga dama sai ya amfani da duwatsu ya ce wa kafirai ku bi iko na ku yi min ɗa'a ɗari bisa ɗari in ba haka ba in sakan muku duwatsu in ya ga dama sai ya wannan duwatsu na daga cikin rundunar Allah a ƙasa sannan ga tekuna in Allah ya ga dama sai ya amfani da rundunar ruwa ta tekuna ya yi amfani da tekuna ya tsorata kafirai dole su bi al'amarin shi ko ya sako teku ta yi kansu gaba ɗaya in ya ga dama sai ya amfani da rundunar wuta wuta nan da ake amfani da ita wajen girke-girke da wajen kere-kere a duniya din nan in ya ga dama sai ya amfani da ita ya yaƙi kafirai ya taimaki addinin Allah ya taimaki manzon Allah to yana gaya muminai ne cewa yana fada rinduna a sama da rinduna a ƙasa dukkan rinduna asbabu na sama da asbabu na ƙasa nashi ne mallakinsa ne bayansa ne halittarsa ne shi shi kaɗai wa kana Allahu aliman Allah ya kasance mai yawan sani game da al'amarin halittarsa wato ya kawo shi da aliman akan wazanin fa'ilan saboda mubalaga bai ce wa kana Allahu aliman ba sai ce aliman wato Allah mai yawan sani ne sanin da ba shi da iyaka game da abubuwan da ku bayi kuke aikatawa a ɓoye da abubuwan da kuke aikatawa a bayyane mai yawan sani ne game da wannan sannan mai yawan sani ne game da abin da ma ba ku sani ba hakiman mai yawan hikima ne a wajen aikinsa da wajen tsara al'amura duk wani abu da zai yi yana yin sa ne a bisa hikima daga cikin hikimarsa shine ya sa ku mumine ku yaƙi kafirai don ɗaukaka addinin Allah hikima shine idan kun rasa ranku a gurin ba rasa rai kuka yi ba shahada kuka yi inda zai yi amfani da rinduna ta ruwa ya yaƙi kafirai to ku mumine ya za a yi ku samu shahada ya za a yi ku samu shahada amma gashi idan Allah ya yi amfani da mutum a cikin rundunonin bayan Allah muminai akan a yaƙi kafirai a ɗaukaka addinin Allah a taimaki manzon Allah idan mutum ya rasa ransa a gurin to Allah ya hana amma yi tunanin cewa ya mutu wala ta hasiban allazina qutilu fi sabilillahi amwata lalle kada ku yi zaton waɗanda aka kashe a gurin ɗaukaka karmar Allah cewa matattu ne da farko ya ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat kada ku cewa waɗanda aka kashe a gurin ɗaukar karmar Allah matattu daga ƙarshe ce zato ma ba ma cewa ba zato ma kar mutum yayi na cewa wanda aka kashe a gurin ɗaukar karmar Allah matacce ne sannan kuma Allah ya ce yana ciyar da su saboda haka idan ba ya amfani da jihadi ba yaya za a yi a samu shahidai wannan yana daga cikin hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya sa a kawo shi jihadi din dan haka Allah mai hikima ne a cikin dukkan al'amarinsa na
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما lokacin da aka saukarwa da annabi inna fatahna laka fatahan mubinan har zuwa ƙarshen wannan sura ma'ana lokacin da aka saukar da suratul fatih din bayan an gama sulhun hudaybiya hijira na da shekara shida cikin dare annabi yana kan hanya komawa madina to sai kafirai suka ji daga cikin wannan wannan sura mai aya 29 a wata ƙira'a Allah ya ce lalle ya yi wa annabi wani fatahi fatahi bayyananne sannan ya ce wa manzo Allah liya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkar ma'ana an wa annabi albishir na cewa wajen kaddarawa wannan fatahi da Allah ya maka da a ce amma baka taba cewa ba baka taba ma yin tunanin ka saba wa Allah ba da a ce ka ma taba saba wa Allah kafin sulhun hudaybiya ya yafe maka da a ce wajen kaddarawa nan gaba bayan sulhun hudaybiya har zuwa ka koma zuwa gidan da yafi alheri a gare ka in ka saba wa Allah ya yafe maka amma baka taba ma yin tunanin ka haka ba Allah ya ga annabi wannan to sai sahabbai akan hanya ɗin sai suna cewa manzon Allah hani'an mari'an laka ya rasulallah suka faɗa mishi kalmomi irin na addu'a wacce ake yi ga wanda yake ci yake sha ana mai addu'ar ya ci lafiya ba ma karewa ya ci lafiya ma'ana abin ya wuce cikin jin daɗi ya ci a cikin jin daɗi sai suka ce famalana ya rasulallah to mu mun ji abin da aka yi maka ya rasulallah mu kuma fa me namu mu me za mu samu ashe Allah da annabi kenan in dai kana son annabi Muhammadu to Allah zai soka ashe Allah ya musu tanajin nasu a cikin wannan sura shikenan sai manzo Allah ya karanta musu lidikilal mu'minina wal mu'minati har zuwa ƙarshe wannan fatahi da muka yi maka ya rasulallahi fatahi bayyananne mun maka shine kuma ƙarin dalili shine lirikilal muminina wal muminati domin Allah ya shigar da muminai maza da muminai mata jannatin tajari min tahtihal anhar lambuna aljanna wacce ƙoramu guda hudun nan suna gudana a ƙarƙashinta ta a surar da muka fito na jin a suratul haƙafi kai mun karanta ƙoramun a widal widal masalin jannatin lati widal muttaqun mun ji ƙoramun guda hudu ne duk inda alƙur'ani ya magana ƙoramu a cikin alƙur'ani din to wannan ƙoramun ne guda hudu ƙoramun ruwa ƙoramu na madara ƙoramu na giya ƙoramu na zuma to mumine sun ji nasu kenan shi ma'aiki ga shi makfira ɗin da ya samu su kuma sanadiyar wannan abu da ya faru Allah ya sa zai shigar da su aljanna Allah zai shigar da su aljanna muminai maza da muminai mata sannan in sun shiga aljannan khalidi na fiha za su dawwama a ciki wato ni'imar aljanna ba kamar ni'imar duniya ba ne ita ni'imar duniya cikin biyu dole a ɗaya ko mai ni'imar ya ƙare ya ban ni'imar ko ni'imar ta ƙare ta ban mai ni'imar amma ni'imar aljanna ba ƙarewa ni'imar ba za ta ƙarewa ba za ta ƙare ba shi wanda aka tanada wa ni'imar ba zai ƙare ba ma'ana ba zai rasu ba domin me ba rasuwa a lahira ba rasuwa a wuta ba rasuwa a aljanna khalidina fiha za su dawwama a ciki wa yukaffira anhum sayyi'atihim sannan kuma su muminai ya rasulullahi an yi maka wannan fatahin wanda yake bayyananne an baka wannan nasara bayyananna domin muminai kuma Allah ya kankare musu sakamakon miyagun ayyukansu mana a raba su da zunubai in an raba su da zunubai ba maganar shiga wuta kenan dama zunubi ne ke kai mutum wuta to an kankare maka an raba ka da shi ana gaya wa muminai nasu kasan game da nasarar fatahin da ma'aiki ya samu sanadiyar sulhun hudaybiya wai kafira anhum sayyi'atihim wa kana zalika inda Allah fawzan azima akwai takadim da ta'akira a wannan ayar wato wa kana zalika fawzan aziman ne inda Allah wa kana zalika lallai wannan ya kasance me me kenan a gafartawa mutum zunubinsa sannan a shigar da shi aljanna sannan kuma aljanna ya zai dawwama ne a ciki to lalle wannan ya kasance babban rabo mai girma a gurin Allah ayar na nuna mana cewa duk wanda ya rabu da annabi sai ya ci arzikin Allah ga su wayannan muminai da aka tafi Hudaybiya da su hijira na da shekara shida sun samu mene sun rabota da mene sun rabota da samun aljanna sun rabota da samun duk abin da suka riga suka yi na kurkure an kankare musu ma'ana an shafe musu sun rabota da samun babban rabo a gurin Allah me yasa suka samu wannan alaƙarsu da manzan Allah alaƙarsu da annabi Muhammadu shi yasa suka samu wannan nan liyudikilal muminina sai Allah ya ce domin ya shigar da muminai sai kuma ya ce wal muminati da muminai mata domin ya shigar da muminai maza da muminai mata alhalin da Allah ya yi shiru ya ce liyudikilal muminina domin ya shigar da muminai sai bai ce wal muminati ba to abin ya shigar har da mata din amma kuma sai ya ware mata kuma ce wal muminati da muminai kuma mata saboda me saboda magana shigarwar ana magana ne akan an tafi mene maganar jihadi din nan wanda za a yi magana shi akan bai'atul ridwan nan gaba kaɗan to a ƙa'ida maza ne suka fi ba da gudunmowa a wajen jihadi da hakan aka ce liyudikilal muminina domin ya shigar da muminai maza aljanna to mata sai su ɗauka su ba za su samu aljanna ba sanadiyar wannan sulhu na hudibiya tunda ana magana ne akan abin da ya shafi jihadi to sai Allah ya ce a'a har muminai mata har muminai mata na'am
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا al'ada alqur'ani kenan in ya faɗi abin da Allah ya tanadar wa muminai sai kuma ya faɗi abin da Allah ya tanadar wa mushrikai da munafukai ma'ana in Allah ya faɗi abin da ya tanajin shi na ni'ima a lahira sai kuma ya faɗi abin da ya tanaji na azaba a lahira saboda ka ji wannan ka ji wannan ya rage wanda za ka zaba ina hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura to bayan nan Allah ya gama gaya mana abin da ya tanadar wa muminai cewa zai shigar da muminai aljanna muminai maza da muminai mata ƙorama guda hudu tana gudana ƙarƙashin aljanna sannan zai raba muminai maza da muminai mata da zunubi ma'ana zai yafe musu zunubansu ƙanana da manya sannan kuma lallai haka rabo ne babba mai girma a gurin Allah to yanzu kuma Allah zai gaya mana me ya tanadar wa kafirai sai ce wannan fatahi da ne maka ya rasulallahi da abubuwan da ya shafi fatahin na abin da ya gudana a hudaybiya na yi shi ne kuma wa yu'azzibal munafiqina domin Allah ya azabtar da munafikai maza wal munafiqati da munafikai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata azannina billahi zanna sau waɗanda suke wa Allah mummunan zato din nan game da lamarin annabi da muminai wani mummunan zato suke yi shine suna sun yi zato cewa Allah ba zai taimaki annabi ba Allah ba zai taimaki sahabbai ba a lamarin hudibiya su mushirikai maza da mushirikai mata da munafukai maza da munafukai mata tunaninsu a lokacin da annabi ya bar madina zai taho maka din nan shikenan Allah ba zai taimaki annabi ba Allah ba zai taimaki sahabbai ba shikenan za a kashe annabi za a kashe sahabbai suka yi wannan mummunan zato ɗin to Allah ya tanadan musu azaba Allah zai musu azaba a zamanin manzo Allah munafikan su 470 ne 300 maza 170 mata menene munafiki shar'an munafiki shar'an shine mutumin da ya yarda da dukkan rukunai na imani a baki amma a zuciya bai yarda ba ma'ana ya furta rukunan imani amma abin da ya furta da harshen shi zuciyar shi bata yarda ba ya ce annabi manzon Allah ne da harshe amma a zuci bai yarda annabi manzon Allah ba ne misali ya ce akwai tashin alkiyama da harshe amma a zuciya bai yarda akwai tashin kiyama ba mana rukunan imanin nan guda shida ya yarda da su amma a harshe amma a zuciya bai yarda ba to ba waɗannan wanda ake karanta alkur'ani ba wanda suke zamani da manzo Allah ko yanzu idan mutum ya yarda da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta da harshe amma a zuci bai yarda ba to munafiki ne munafiki ne to wayannan su ne Allah zai musu azaba a lahira sannan alaihim da'iratu sau'i menene da'iratu sau'i menene da'ira anan da'ira anan musiba sharri halaka hasara tabewa mummunar musiba mummunan sharri mummunan tabewa ya tabbata ga su waɗannan munafukai maza da munafukai mata da mushirikai maza da mushirikai mata mana a lahira taɓewa za su a duniya ma taɓewa za su a lahira hasara za su a lahira cikin musiba za su kasance kamar yadda a duniya ma cikin musiba munafiki yake cikin musiba mushiriki yake cikin hasara munafiki yake cikin musiba munafiki yake cikin tabewa munafiki yake cikin tabewa mushriki yake ballantana lahira alaihim da'iratus saw to ba wai azaba kawai ba wa gadiballahu alaihim sai aka kawo shi da madi aka ce Allah ya yi fushi da su ma'ana Allah zai yi fushi da su an kawo shi da madi ne saboda tabbatarwa cewa lallai tabbas ba makawa Allah zai yi fushi da munafukai maza zai yi fushi da munafukai mata zai yi fushi da mushrikai maza zai yi fushi da mushrikai mata wagadiballahu alaihim wa la'anahum kuma Allah ya la'ance su ma'ana zai la'ance su me la'anta nisantarwa daga rahama nisantarwa daga Allah Allah zai musu wannan sannan kuma wa adda lahum jahannama ya yi musu tattalin jahannama wa sa'ad masira ya ita jahannama a- a- al'amari ya yi muni a ce ta zama na masiran makoman mutum a ce ka gama rayuwar duniya an baka komai amma a lahira ka tashi kuma gurin zamanka shine jahannama kai wannan makoma a lahira jahannama ta yi muni babban muni ɗaya kawai wanda ya ishe ka muni babba shine za ka zauna gidan da ba annabi muhammadu wutar jahannama a ce ba ta ma da ƙuna a ce ba macizan ba kunamun duk wani nau'i ba ruwan zafin ba duk wani nau'i na azaba da Allah ya tanada a wutar jahannama a ce babu shi amma za ka zauna a lahira amma ba za ka ga annabi ba ba za ka ji murya annabi ba to wannan ya ishe ka bala'i ya ishe ka bala'i sannan ba za ka ga Allah ba ya ishe ka bala'i sa'ad masira idan muka duba a wannan aya Allah ya fara ambatan munafukai kafin mushrikai duk da alwawu la taktadi tartiba wato wawu bai hukunta cewa abu a jere yake kamar misali a ce ja'a zaidun wa amrun zaidu da amru sun zo to wanda aka fara ambatar wannan kuma aka yi adafi da ba yana nufin kaman ja'a zaidun wa amrun ba yana nufin zaidu ya riga amru zuwa bane alwawu la taktadi tartiba amma anan ambatan munafukai da aka yi sannan aka yi adabi aka ce wal mushrikina yana nuna cewa a wajen yi wa Allah tawaye a wajen saba wa Allah to munafiki shine a gaba sannan mushriki ya biyo baya da haka ne zaka ji a wani guri Qur'ani na cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira lalle munafukai suna cikin mataki na ƙasa a wuta wato su ne mujirmai masu daraja ta ɗaya su munafukai a gidan wuta mushiriki shine a ƙasa a munafiki shine a ƙasa sannan mushiriki munafiki shine ma'ana wanda ya fi goya wa shaidan baya sannan mushiriki ya biyo baya saboda haka munafunci bala'i ne bala'i ne ayan na karantar da mu munafiki zai haɗu da azaba ayan na karantar da mu cewa munafiki shine yake yakar ma'aiki da sahabbai munafiki namiji to da ba a faɗi munafikai mata ba a nan aka ce kawai wai azibal munafiqina to da sai munafukai mata su ɗauka su ba za a yi musu azaba a lahira ba amma sai aka ce wal munafiqati da munafukai mata sannan ayan na nuna mana a cikin mata ma akwai munafukai na gaya muku a zamanin manzo Allah an yi munafukai mata 170 munafukai maza 300 jumlar su 470 sannan ayan na nuna mana akwai mushirikai mata sannan ayan na nuna mana da munafukai da mushirikai koyaushe suna wa Allah mummunan zato zaton kuwa shine cewa wai ba zai taimaki annabi ba da muminai alhalin ƙarya suke koyaushe taimakon Allah yana tare da annabi da muminai sannan ayan na nuna mana cewa Allah zai yana fushi da munafiki ayan na nuna mana Allah ya la'anci munafiki ayan na nuna mana Allah ya tanaji wutar jahannama ga munafiki da mushrikai mazansu da matansu sannan kuma ayan na nuna mana duk wanda ya rasa gurin zama ya rasa makoma a lahira sai wuta ta jahannama da sauran wutar take to wannan kan mazaunarsa makomarsa ta yi muni Allah shi kiyaye na'am ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ƙara dawa da wannan magana ta cewa asbabu na sammai da asbabu na ƙasa mallakinsa ne nasa ne shi ya halice su kuma bayinsa ne ma'ana rundunonin sama walillahi junudu samawati rundunonin sammai na Allah ne rundunonin sammai misali mala'iku waɗanda suke sama akwai mala'iku a ƙasa akwai mala'iku a sama saboda haka rundunar mala'iku ta sama mallakin Allah ne na Allah ne shi shi kaɗai shi ya halicci kayansa shi shi kaɗai shi ya mallaki kayansa shi shi kaɗai bayansa ne shi shi kaɗai rundunar Allah ta sama har ila yau bayan mala'iku akwai taurari taurari biliyoyi ne taurari rana rinduna ce ta Allah ita ma a sama take misali kenan sannan rindunar Allah kuma a nan ƙasa aljanu mala'iku da ke nan ƙasa tekunan ruwa ɗin nan ruwa wanda kwanaki na gaya muku cewa tekun pacific kawai zai iya haɗe najeriya wajen ɗari da najeriya wajen ɗari da casa'in da wani abu shi kawai duk girman najeriya nan haka tekun atlantic haka tekun pacific tekun arctic da tekun antarctica wayannan tekuna duk rinduna ne na allah to kayansa ne yana gaya mana ne cewa in ya ga dama sai ya amfani da rundunarsa ya yaƙi kafirai bai amfani da mu ba in ya ga dama yanzu kafirai da in suka shirya za a yi yaƙi sai ya sako musu tekuna ya za su yi kafirai in za a yi yaƙi da su sai ce to ku mutane ku ja gefe sai ya sako aljanu kawai wanda ma ba a ganin su ya za a yi in ya dinga sako taurari fa suna taurari na sakin filo ɗin nan na wuta yaya kafirai za su yi amma duk wannan saboda ɗan adam ya fa'idanci da shahada sai Allah bai yi amfani da waɗannan rundunoni ba yake amfani da mutum domin yaƙar mushirkai saboda mutum ya amfana da shahada wa kana Allahu azizan Allah ya kasance mabuwayi Allah ya kasance mai rinjaye wanda ba a rinjayarsa Allah ya kasance wanda ya fi ƙarfin kowa ba a fin ƙarfin shi hakiman mai yawan hikima a cikin dukkan al'amarinsa da yake yi akwai hikima a ciki mai tsara al'amuransa da hikima wa kana Allahu aliman azizan hakima na'am
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم الله da annabi kenan kaga nan babu wani alami kusa na manzon Allah ba faɗi Muhammad nan kusa ba ko Ahmad amma da Allah zai yi magana da shi zai mayar da shi mukaɗabinsa sai amfani da lamiri na mai magana inna arsalnaka bai ce inna arsalna muhammadan ba sai ce inna arsalnaka lallai mun aiko ka lallai mun aiko ka ya rasulallahi ya ɓoye sunan ma'aikin domin ya koya mana girmama ma'aiki inna arsalnaka lalle mun aiko ka zuwa ga aljanda mutane shahidan kana mai matsayin shaida akan isar da aikan da na aiko ka Allah da annabi kenan shi idan aka ba wani aiki ana so a tabbatar yayi ko bai yi ba wa ake nema shaida ko in ya ce na na yi aikin nan sai a ce to waye shaida ka to shi annabi aikin da aka bashi na isar da aika ga al'umman nan mu to shi shine shaida a kai shi shi shine shaida shine shaida akan al'umma cewa ya isar musu da aika wane wani Allah ya tambaye shi cewa Muhammadu ya isar da aika ko bai isar ba a'a annabin ne Allah zai tambaye shi ka isar da aika ko baka isar ba alhalin Allah ya fi kowa sani manzo Allah in yace ballaktu shikenan annabi shine mai wa kanshi shaida amma duk sauran manzanni annabi ne zai musu shaida shi kuma annabi wato kayi naka kayi na wasu kenan sallallahu alaihi wasallam ali ina arsalnaka shahidan wa mubashiran kuma lalle mun aiko ka kana matsayin mai yin bishara menene bishara bishara ga muminai cewa Allah zai musu sakamakon da ya dace a fara daga aljanna abin hayya kai ga yarda Allah hayya kai ga zatin Allah albishir shine bayar da labari mai daɗi ga bawa faranta rai wa naziran kuma mun aiko ka ya rasulullahi kana mai gargaɗi ga kafirai da munafukai shine ba su tsoro cewa in ba su tuba ba Allah ya yi musu tattalin azaba inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا كمان أن تنبياني dan menene aka aiko manzon Allah sai Allah ya ce litu'minu billahi domin ku yi imani da Allah nan an shigar har da ma'aiki din saboda girman annabi a wurin Allah litu'minu billahi ya rasulullahi domin ku yi imani da Allah shi manzo Allah a nashi bangaren domin ya tabbata akan imani da Allah mu ne da sauran waɗanda ba su imani ba kuma wanda bai imani ba ya yi imani wanda yake kan imani ya tabbata akan imani lituminu billahi wato an aiko annabi ne domin halitta ta imani da Allah sai aka ce lituminu a wannan kira'a domin ku yi imani da Allah ana magana ne da annabi anan ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzan shi shi ma manzan Allah daga cikin abinda Allah ya ɗora masa imani da kan kansa Allah da annabi kenan annabi shi ma ya imani cewa shi manzon Allah ne ku yi imani da Allah da manzonsa wa tu'azziruhu ku taimake shi wannan fassara kenan wa tu'azziruhu ku girmama shi shiwa bibbiyin anan الضمير يعود إلى أقرب الأسماء ko ya'udu ila aqrabi admar to ta haka wa tu'azziruhu ga wa rasulihi wato wa tu'azzirur rasula kenan ku Allah ya aiko manzon Allah domin ku girmama manzon Allah sannan domin ku taimaki manzon Allah ruhu ku girmama shi matuƙar girmamawa sannan kuma wannan yana ɗaukan wato azziruhu domin ku taimaki Allah ma'ana ku taimaki addinin Allah wato ruhu domin ku girmama Allah duk yana ɗauka sannan wato sabbihu wannan shi kaɗai na Allah ne wato ruhu ku girmama manzon Allah kuma yana ɗauka ku girmama annabi Muhammadu daka ne wayanda suka yi zamani da shi sun yi imani da shi sahabbai suka kai matuƙa wajen girmama annabi saboda girmama manzan Allah in suna gaban manzan Allah suna zaune annabi na zaune ba sa motsi kai ka ce an ɗorawa kowannen su tsuntsu ne a ka wato in aka ɗora mutum tsuntsu a ka yana gudun kai ya motsi tsuntsun ya tashi to haka sahabbai suke a gaban annabi kowa bai ma san ya dan motsa sai ka ce an ɗora mai tsuntsu a ka saboda kan tsuntsun ya tashi sannan ku jiba yadda mutane ke kyaman majina da kai haka za ka yi kaki kowa zai dari amma manzo Allah bai taɓa yin kaki ba kakin ya faɗi a ƙasa da ya yi haka sahabi ne ke cafewa in sun ce in sahabin ya sa'a kuma ya cafe ya ta mulka majinar a fuskar shi da jikin shi kamar yadda kake shafa basilin haka suke shafa majinar annabi saboda girmama annabi aski haka in za a annabi aski su kewaye gashin shi bai faduwa gashi su kwashe in mutum ya samu ya tsira da silin gashi ɗaya ya ci sa'a gashin annabi Muhammadu gashi saboda haka sun kai don bin umarnin wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala sahabbai sun kai matuƙa a wajen girmama annabi lokacin da manzo Allah ya koma Madina an ɗauki wajen wata bakwai ne ana ginin masallacin shi da gidajen matan shi to sai ya sauka a gidan abu ayyub al-ansari to gidan abu ayyub al-ansari Allah shi kara masa yadda gidan sama ne akwai sama akwai ƙasa to saboda tunanin cewa kar manzo Allah ya rika wahalar sakowa to sai abu ayyub al-ansari sai ya hau sama sai ya bar annabi a ƙasa to wata ran yana bacci da ya farka sai ga yana yana tafiya zai sauka sai ce kai bai kamata ba a ce ni din nan ina taka annabi wato annabi yana ƙasa ina ina ina tattaka ba zai yi ba da safiya ce ya zo gurin ma'aiki ya ce ya rasulallah ina roƙonka ka koma sama ka koma sama ya rasulallah ka koma sama ba zai yi iya ina tattaka ka ba ya rasu ina sama ina tafiya kai kana ƙasa ina ta wato shi yana ganin kamar yana taka ma'aiki saboda tsabagen girman mu ma'aiki sabai da annabi kenan wato sabbihuhu kuma mun aiko ka ne ya rasulullahi domin ku tsarkake Allah ku tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace da shi ba shine wato tasbihi ku tsarkake ɗa daga gare shi ku tsarkake mata daga gare shi ku tsarkake wasu gaɓoɓi ku tsarkake duk wani abu da zai kamanta Allah da halittarsa mana ku dinga wa Allah tasbihi wannan fassara kenan ko kuma nan wata sabbihu ku rika yi mishi sallah in tasbihi ne ku rika yi masa tasbihi bukratan wa asilan safiya da maraice in sallah ne ku rika yi masa sallah safiya da maraice sallar safiya subahi azahar la'asar shi ake ɗaukar sallar bukra a nan a filan sallar maraice magariba da isha na
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما أهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يا رسول الله إن الذين يبايعونك lallai waɗanda suke yi maka mubaya'a suke yi maka mubaya'a tata shajara ɗin nan ƙarshen a ƙarƙashin wannan itaciya a Hudaybiya menene dalilin yin wannan mubaya farko dai menene ma mubaya mubaya abinda ake nufi da ita shar'an shine yin alƙawari na cewa za a yi ji za a yi biyayya ƙulla alƙawari ƙulla alƙawari amma mubaya'a lugatan wato daga ciniki ne cinikai kainiya to nan duk wanda ya mubaya'a cewa zai yi yaƙi don ɗaukaka harmar Allah ba zai gudu ba to ya yi haka ne saboda Allah shi kuma duk wanda ya yi haka Allah zai ba shi mene sakamako mai kyau farko aljanna hatta kai ga samun zatin Ubangiji wato kaman cinikayya kenan shi yasa ake kiran abun mubaya kai ba kamar yadda mai ciniki ya miƙa kuɗi sai a bashi kuma kayan da yake so ya saya to shi kuma nan mai mubaya'a ta addini na wajen jihadi shi kuma ya yi mubaya'a ne mana ya yi alkawari ya miƙa ransa akan ɗaukaka kalmar Allah shi kuma Allah subhanahu wata'ala zai bashi sakamako mai kyau mataki na farko aljanna har abin ya kai ga samun zatin Allah to dalilin yin wannan mubaya'a da ake magana a nan hijira na da shekara shida lokacin da ma'aiki ya zo hudebiya hudebiya kusan kilomita goma sha hudu ne daga garin maka wato duk wanda ya fito daga madina in ya zo hudebiya ya rage masa kenan kilomita kaman goma sha hudu ya shiga masallaci mai alfarma to anan mushirikai suka hana annabi shiga masallaci mai alfarma saboda suna tunanin annabi ya zo ne ya yaƙe su to sai manzalla ya ce sayyidina usman ya je maka ya gaya wa ƙurayshawa cewa manzo Allah ba ya zo yaƙi ba ne manzo Allah ya zo ya ziyarci ɗakin Allah ne ya zo ya umara ne shi da sahabbai sai annabi ya tura sayyidina usman ya ce je ka gaya musu haka sannan kuma ka kira su zuwa ga addinin Allah to da sai da Usman ibn Affan ya je sai ya kira Qurayshawa zuwa ga addinin Allah sannan ya gaya musu cewa manzon Allah da mu ba mun zo bane mu yaƙe ku dalilin zuwan mu shine mu shiga wannan gari mu yi dawafi ma'ana mu yi umara wannan shine dalilin zuwan mu kawai suka ce ba za mu taɓa barin ku ku zo ku yi dawafi a wannan ɗaki ba ba za mu bari ba to sai kun ga tafiya ce ta kilomita goma sha hudu nan da nan mutu ya ko ya zo ya koma a'a kwana ɗaya ba a ga sai na usman ba kwana biyu ba a ga sai na usman ba domin mushrikan sun rike shi kwana uku ba a gani ba sai jita jita ta watsu yanzu cewa shedan ya yata cewa domin shedan shi ke kawo jita jita jita jita sai ta watsu cewa ai ƙurayshawan maka sun kashe sayyida usman to domin manzon Allah ba wai bai sani ba ba wai Allah bai sani ba domin a nuna wa mutane darajar wanda ya imani da annabi domin a nuna wa mutane cewa in dai ka yarda da annabi aka taba ka Allah ba zai kyale ba to da aka sanar da cewa sayyidina Usmanu an kashe shi sai manzon Allah ya ce ku zo ku yi mun mubaya'a sai mun fanso jinin Usman ku zo ku yi mun mubaya'a ku yi mun mubaya'a akan cewa ba za kowa ya zo ya mubaya akan cewa ba zai gudu ba in mun fara yaƙi da kafirai in ma shahada in ma mu kashe su mu fasso jinin Usman to shine Allah yake magana anan to a Hudaybiya din akwai wata bishiya a lokacin sai manzo Allah ya zo gindin bishiyar wannan sai ya zo ya kama hannun annabi yayi mubaya ma'ana yayi wa annabi alƙawari cewa in an fara yaƙi da kafirai ba zai gudu ba to shine na Allah yake cewa innal ladzina yubayi'unaka lallai waɗanda suke yin alƙawari da kai shine mubaya'a anan shar'an suke yin alƙawari da kai akan cewa za su yaƙi kafirai su fanso jinin sayyidina Usmanu kuma ba za su gudu ba to inna ma yubayi'una Allah kawai fa ka sani ya rasulullahi ku sani cewa Allah suke wa mubaya ma'ana Allah suke wa alƙawari sun riki alƙawari a wurinka amma Allah suke yi wa alƙawari wato wannan alƙawarin da suke yi da kai tamkar da Allah suke yi Allah da annabi kenan yadullahi fauka aidihim yadullah akwai almujassima mana waɗanda suka ɗauki Allah jiki ne in an faɗa hannu ce yana haka ne hannun ne fuska fuskan ne da abin da aka faɗa irin wannan sai su ce haka ne to amma hakikatan Allah ya ce laisa ka mislihi shay babu wani abu wanda ya kama da shi babu wani abu wanda ya kama da shi sannan a wani guri na cewa kulli shay'in halikun illa wajha in ka ba Allah jiki misali yana da kaza kaza kaza kaza gaba din na subhanahu wata'ala amma shirkun a to nan sai wata aya ta ce kullu shay'in ranar lahira komai zai halaka illa wajha to sai a ce sai dai fuskar shi wato hannun zai halaka komai zai halaka wato sai fuskar Allah ke dan kawai subhanahu wata'ala amma shirku to saboda haka al-mazhabul khalafi su suna tawilin irin wannan abin Allah ya faɗa sai su ba shi wata ma'ana wacce ta dace da zatin Allah subhanahu wata'ala to nan yadullahi ƙarfin Allah fauka idihin yana sama da ƙarfinsu ƙarfin da su mutane suke takama da shi wanda suke mubaya nan da kai ya rasulullahi za su yaƙi kafirai ba za su gudu ba to ƙarfin da Allah yake da shi ya fi nasu yadu kuwa kenan sannan taimako nasara nasarar Allah tana sama da nasararsu sannan ni'imar Allah ni'imar da Allah ya yi musu su waɗanda suka yi mubaya'a ɗin nan tana sama da ni'imar da su za su bayar ta taimaka maka kai yakin nan ni'imar da Allah ya musu domin duk abin da za su yi amfani da shi a gurin jihadin na jikinsu da tunaninsu da kwakwalwarsu da ma menene Allah ne ya musu sannan yana ɗauka wajen ƙaddarawa duk wanda ya kama hannun annabi yana mubaya'a da annabi wajen kaddarawa da Allah yana da hannu misali to da wanda ya kama hannun annabi hannun Allah ya kama wajen kaddarawa banda laysa kamislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da Allah subhanahu wataala wannan yana nuna darajar annabi a wurin Allah man yudir rasula faqad ada Allah kamar shi ne nan wato duk wanda yawa wannan babban manzo da'a to hakika yawa Allah da'a ne an faɗi wannan ne saboda ƙarfafa wajibcin cika wannan alƙawari wanda suka yi mubaya su wajen mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ne Allah yake cewa ku sani fa hannun annabi ɗin nan da kuka kama kuka yi alkawari akan za ku yaƙi kafirai za ku taimake shi a yaƙi kafirai mutanen maka ƙureshawa a fanso jinin sai na Usmanu, ku sani fa da Allah kuke alkawari. Faman na kasa, duk wanda ya warware wannan alkawari, fa inna ma yankutu ala nafsi to ya sani masifar warware alkawarin za ta koma ga kanshi ba zai cici Allah da komai ba, ka riƙe hannun annabi. akan zaka taimaki addinin Allah zaka taimaki annabi wajen yakin kafirai daga baya kuma sai ka warware alƙawarin to lalle akwai musifa akan wannan warware alkawari kuma kanka za ta koma baka cuci Allah ba baka cuci annabi ba wa man aufa wanda kuma ya cika wa man aufa bima ahada alaihi Allah duk wanda kuma ya cika abin da yayi wa alkawari ka gani da annabi mutum yayi alkawari amma yana cewa wanda ya cika alkawarin da yayi wa Allah na fata gani wato ma'aiki ya kai a wata magana wato ma'aiki ya yi fana'i ba nafsu ga ma'aiki ba shi saboda haka Allah subhanahu ya yi fana'i cikin Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai Allah yake cewa duk wanda ya abu da shi kawai da Allah ya yi saboda fana'in da ma'aiki ya yi ba nafsun shi nafsun shi ta yi fana'i ba wani nafsu nashi da yake da baƙa'u shi yasa a lahira yayin da sauran annaba ke nafsi nafsi shi yana mene ummati ummati shi ba nafsun balle ya ce nafsi nafsi wanda wani abu ne wanda wasu za su fahimta wa man aufa bima ahada alaihi Allah wanda ya cika abin da yayi wa Allah alkawari da shi na cewa ba zai gudu ban an fara yaki da kafirai din nan yayi wa annabi alkawari yayi wa Allah kenan alkawari tunda ya annabi ya karba alkawari ne a madadin Allah to fa sayi utihi ajran azima lalle Allah zai bashi lada mai girma na farko dai zai zama shahidi idan ya rasa ransa sannan gashi a kankare mishi zunubi a bashi aljanna a bashi yarda Allah sannan kuma ya samu zatin Allah alhamdulillah alhamdulillah lokaci yayi anan za mu tsaya Allah subhanahu wata'ala ya mai da bakinmu na nesa gidajensu lami lafiya musamman Sheikh Sharif Usman Kusfa rigirigi Allah subhanahu wata'ala da shi da jama'arsa Allah ya mai da su gida lafiya albarkar kakansa